بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar ranar lahadi 20 ga watan rabi'ul awwal shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da lissafin 16 ga watan oktoba na shekarar miladiya ta 2022 wannan shine darasi na 32 cikin jirgin darussa daga littafin jami'u bayan al-ilmi wa fadlihi wallafar al-imamu abu umar Yusuf ibn Abdullah ibn Abdul Barri An-Namari Allah ubangiji ya gafarta masa Al-Imam Al-Hafiz ibn Abdul Barri ya rasu a shekara ta hijira ta 463 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ubangiji ya gafarta mishi wannan littafi nashi yana bayani ne akan ladubba da falalar neman ilimi na addinin musulunci dan ba manta ba malam yana ci gaba da yi mana bayani akan wato abin da ya shafi falala na abin nan wato abin nan afwan mustahabbancin natsuwa a majalisi da kuma halascin idan ta kama malami ya daga murya don ajizancen shi wannan babu laifi da kuma wasu ladubba da ya ambata za mu tashi a daidai lambar gaba ta ɗari shida ko inda ya ce wa zalika indahum kana li yufhama li yufhama anhu كل من جالسه من قريب أو بعيد وهكذا يجب أن يكرر وهكذا يجب أن يكرر أن يكرر المحدث حديثه حتى يفهم عنه وأما إذا فهم عنه فلا وجه للتكريم bayan da ya faɗi cewa kana idza takallama bi kalimatin a'adaha thalatha ya zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallama kamar da yake cikin bukhari da muslim idan ya afwan bukhari da tirmidhi idan ya ambaci kalma ɗaya yakan maimaita ta hasu uku don a fahimta a inda har bukhari a cikin kitabul ilmi ya babi da ke nuni zuwa ga haka shi ne mara yake cewa wa zalika inda hun kana li yufhama an abin da ya sa annabi sallallahu alaihi wasallam yake maimaitawa shine saboda a fahimta daga gare shi kullu man jalasa min qaribin aw ba'id duk wanda ke zaune a wannan majalisin ya fahimci abin da ake nufi wanda yake kusa ko nesa wa hakaza yajibu an yukarrira almuhaddithu hadithahu malai yace to haka kuma ya wajaba malami mai karantawa ya dinga maimaita karatun da yake karantawa hatta yufhama an har a fahimci me yake wa amma idza fuhima anhu idan ku ya faɗa so ɗaya aka fahimta fala wajha litakrir to nan babu bukata sai an maimaita وكان قتادة يقول ما قلت لأحد قط أعد لي قتادة يا كسانci yana cewa ni ban taba ce ma wani ya maimaita mun ba ban taba neman wato wani ya maimaita mun karatu ba a wacce lamba ta shida zamu ga a ƙasa ga tariki nan da ya kawo daga al-Khatib al-Baghdadi al-Khatib al-Baghdadi a cikin tsabar shi al-Jami' li akhlaqir rawi wa adab as-sami yana cewa وليتقي إعادة الاستفهام لما قد فهمه ɗalibi ya guje ma neman maimaita tambaya na abin da ya riga ya fahimta wa su'alu takrari lima qad sami'ahu wa alima ya guje ma neman tambaya cewa a maimaita mashi abin da ya riga ya fahimce shi fa inna zalika yu'addi ila idjar shuyukh idan wannan yana jawo ka sa malami ya kosa da kai malami ya ji damuwa gaba da kai thumma nakala an shu'ba ibn al-hajjaj annahu aqama affana min majlisihi miraran min kasrati ma yukarriru alayhi sannan shi al-khatib ya nakalto da isnadin sa cewa an bada labarin cewa limamu shu'ba ibn al-hajjaj ba su ɗaya ba ba su biyu ba ya sha ya kori affan affan ibn muslim yace tashi ka fita saboda amfani yana yawan matsa mishi algafar ta malam ne kace algafar ta malam a maimaita ban juri kaza ba mun sani kuma shi uba an sha ambata yanayin shi mutum ne mai zafin hali haka nan da nan sai yace tashi ka fita ya sha korarsa yana yana kosawa shi kama da kala an waki'in annahu qala kuma ya sake hakaitowa daga wakilu yana cewa man fahima sun mastafhama duk wanda ya fahimci abin da ake faɗa sannan kuma yake yin tambaya fa inna ma yaqulu abin da yake cewa ma'ana aikin sa da irifuni ku gane ni anni ujidu akhadha alhadith ina so a gane ni ne cewa ni din nan ba dama ne wa qala aidan sannan wakilu yana cewa man istafhama wa huwa yafhamu fa huwa tarafun min riya wanda yake tambayan malami bayan kuma ya fahimci abin da malamin yake yi wannan wani gefe ne daga cikin wato wata gaba ce cikin gabobin riya yana so a san a san ya iya ya kawo ne in ka koma aljami li akhlaqir rawi zaga ya kawo maganganu ire-iren waɗannan mabambanta ai ya kawo daga sharif sharif ibn abdullahi kadi shi ma daga cikin mutanen da sam ba sa tolerating irin wannan tambaya a majalisun sa har aka rawaito daga gare shi wani ya ce mishi ya sheikh afhimni alaga ta mala a ƙara mun bayani sai ya ce ya ce ya aba abdul afini ya aba abdullah sai ya ce laisa alayya an ufhimaka ni ba aiki na an ganar da kai ba innama alayya an uhaddithaka ni kan hadisi nake baka fahimta kuma ka je ka sayar da zaka shi ma baya jure a yanayin irin wannan wa takrirul hadith fil madhhabi yudhhibu bi yadhhabu bi nurihi isa ke kawo zance cewa maimaita hadisi ai ta maimaitawa kwaya daya ai ta ya kwankwana shi ana faɗa ana maimaitawa wannan yana tafiyar da hasken shi wa kad kana ibn shihab yaqul ibn shihab az-zuhri yana cewa takrirul hadisi ashaddu alayya min naql al-hijara a ce mun na maimaita hadisin da na karantar to yafi mini wahala fiye da a ce daga dusi wa fi riwayatin as-sakhar wani riwaya mai rukun al-hijara yace min naql as-sakhar duka ne dutse وقال قتادة إذا أعدت الحديث في المجلس في مجلس إذا أعدت الحديث في مجلس ذهب النور وقال الجارية ابن السماك لواعد والمتم يسمى جارية ابن السماك yake ce ma wani mutum da ya mushi wa'azi ma ahsana hadithan illa annaka tukarriru zancenka yana da kyau amma kana yawan maimaitawa kana da tautology faqala ukarriruhu li yafhamahu kullu man sami'ahu ina maimaitawa ne saboda kowa in ya ji ya gane sai shi ko sai ba shi amsa ya ce sai ya ce ila an ya fahamahu kullu man sami'ahu ya malluhu kullu man fahimahu kafin kowa sai ya gane din to wani sai gane da farko kuma abin ya ishe su in ka ce duk kowane mutum sai ya gane to kafin a kai ga ganewa kowa wanda suka gane daga farko sun kosa ba haka bane malam yake cewa wala ba asa an yus'al al-alim qa'iman wa mashiyan fil amri al-khafif babu laifi a tambayi malami yana tsaye kaga malami ko a bakin titi ko a tashar mota ko a filin jirgin sama ko a wajen wata jana'iza dama kana da wata mas'ala da ta dame ka kana ganin shi ko sai ka tarke shi alaga ta malam dama ana tambaya wa mashiyar ko yana cikin tafiya ba a zaune kenan a majalisi formal makaranta ba amma abin da za a tambaya al'amuran safi ƙanƙanin abu ba kuma kai awa ɗaya kana mai wannan tambayar ba abin da za a yi magana a cikin minti biyar uku hudu to babu laifi saboda mene ya ce da hadisi ibn mas'udin radiyallahu anhu kala ibn mas'udin yana cewa bainama amshi ma rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi kharabil madina ina tafiya ni da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani kufai inda ba mutane har kaman gidaje da aka tashi wa huwa yattaki wa ala asirin yana dogara wata sanda asib shine sanda da aka yi da zarbar dabino da itacen dabino ma'ahu marra bi nafarin min yahudi khaybar shi ya wuce ta gaban wasu yahudawa mutanen khaybar fa qala ba'dhum li ba'd sai wasu suka ce ma wasu su saluhu anir ruhi a tambaye shi game da menene ruhi yahudawa lokacin suna tashin kawo shubuhinsu din faqama rajulun minhum faqala ya abul qasim marru wa dhakara al haditha hadisi ne sananne yana cikin ainihin wato sahih bukhari da muslim a a a bukhari ma ya mishi babi akan irin wannan wanda aka yi mutum tambaya yana kan tafiya ko makamantan haka akwai kuma ire-iren su da aka nakalto ire-iren waɗannan daga wasu malamai sai dai ya kamata mu lura anan da wani abu wanda suke tambayar nan kaga ba musulmi bane yahudawa ne da haka sai ka sani in kana irin wannan to kamar halin yahudawa ne ke da kake su sabai ba sa wa annabi irin wannan matsawa da tambaya sai in sun ganshi cikin nishadi sun ganshi cikin walwala da sauransu almuhimmu dai ya halasta musamman abin da kake ganin wata dama ce ka samu ta yi wannan malamin ba za ka sake ganin shi haka available ba in za a irin wurare kamar da muka ambata a airport ko a wajen wata semina ko a wurin wani taro kawai sai ka tsinci wani babban malami da ba dole ka abin nan ba ko a makka a wajen umara haka ko a taron arafa ko a bakin ka'aba kawai sai ka ga wani bujimin malami da baka taba tsammanin za ka gan shi haka available ba to irin wannan baka barin shi wuce haka baka ci more shi amma malamin da kasan kana da sila da shi ko kuna da aji nizami da shi to bai kamata ka matsa mashi a rayuwarsa saboda za ka ga in ka bibiyi za ka ga a tarihance malamai sun kasance suna kin wannan kamar abdurrahman ibn abi laila an ce ya kasance yana jin haushin yana tafiya ka tsaye da shi ka tambaye shi wata rana kamar yadda aka ba da labari wani mutum ya tambayi abdullahi dan mubarak ya tsaye da shi yana cikin tafiya akan hanya ya tsaye da shi ya tambaye shi sai faƙala laisa haza min tawqilil ilm sai ce mishi amma wannan abin da kake baya cikin girmama ilimi baya cikin girmama ilimi akwai wani ma labari na wani ɗaya daga cikin ƴaƴan halifofi na jin Haruna Rashid ko wani makamantar su suka zo majalisin wani daga cikin malamai ko Hisham ibn Ammar ko wani sa daga tsaye kawai ya dafa kofa ya ce gafarta malam ina da tambaya ne yi tambayarsa kawai malamin ya tukula shi ya sake malamin ya tukula shi haddi sai da ya kafa uku sai aka ce kai dan gidan halifa ne ba ya ce a ko dan gidan waye ne na ruwa da shi ilimi yana da wani mutunci da darajar da in ba a daraja shi aka ba da mutuncin ba kai ne shi idan ka bayar da shi a haka to ka fi wancan wulakanta ilimi kai ne ilimin in ka anshi wulakanci ka bayar da shi a haka to ka fi wanda ya wulakanta ilimin wulakanta ilimi ma'ana din da ka fahimcewa ba a mutunta ilimi to in ka je ka bayar da shi a wajen rashin mutuncin da kai wa ilimi ko ya fi na jahilan haka malamai suke kallon wannan abu gara a basa da jahilcin su ka basa da jahilcin su har sai sun san mutuncin ilimi musamman ba ilimi ne na larura wanda za su yi sallah su yi tsarki da shi ba irin wannan ilimi na nazari to ba a ba da shi wanda bai san mutuncin shi ba kuma ko na boko ne mu kalla da kyau jama'a ba a ilimin boko irin wannan rashin rashin girmamawa don haka da khatibu ya zo a cikin abin nan wancan littafi na shi akhlaqur rawi sai yake ya musu tarjamomi daban-daban wanda suke nuna cewa baya dacewa a tambayi malami a tsaye ko yana kan tafiya da bayani akan cewa kowane abu da inda ya dace a yi shi akwai wuraren da an san wurin tambaya ko yanayin tambaya ko majalisi ne na tambaya to babu musu amma haka kawai a dinga yi wa malami abubuwa irin waɗannan to bai dace malam yace fa qala ba'dhum li ba'dhin saluhu an ruhi fa qala rajulun minhum fa qala ya aba al-qasim wa ruhu wa dhakara al-hadith wa akhrajahu al-bukhari an bishr ibn hafs an abdullah ibn abd al-wahid ibn ziyad an abd al-wahid ibn ziyad an al-a'mash an ibrahim an alqama an abdullah bihi sai malam yace fasl wa unshittu li ba'd al-muhaddithina an rera mana wannan waka ta wani daga cikin malaman hadisi yana cewa kun musiran in shi ita au musira la budda fi dunya min alhammi wa kullama zadat biha sarwatun zada alladhi zadaka fi dhammi inni ra'aytu an-nasa fi dahrihim la yatlubuna al-ilma lil fahm illa mubahatin li ashabihim wa uddatan lil khasmi wa dhulm ya ce kun musiran in shi ita au musira ko ka zama musiran mai wadata mai yalwar dukiya in shi ita au musiran ko wanda yake mai kunci arziki mai talauci duk ɗaya ne a duniya labudda fi duniya min alhamdu ko mai wadata ne kai ko talaka ne kai a cikin duniya sai ka shiga cikin bakin ciki da damuwa ba wani mutum da zai ce saboda yana da dukiya shi bai da damuwa ko kuma yana da talauci bai da damuwa kowa da damuwa shi ba ka iya rayuwa ma a cikin duniya nan wasu lafiyayyun 24 hours a ce baka shiga cikin wata damuwa a cikin kullum haka dan adam yake in matalaucin ne kullum tunanin ya zai da talaucin shi ya zai fita daga talauci mawadacin ne kullum ya zai ya alkinta dukiya ya zai ya ci gaba da ya ci gaba da ƙara yawanta ya zama ya zama kamar yana bauta mata za ka gama ba ruwan shi da kowa wani ma sallar jam'i ma sai ta gagare shi sallah a cikin mutane ma sai ta gagare shi ballantana kuma zama a majalisun karatu na tafsiri ko zuwa gun malami daukan karatu da kawai ko adari ina mai kuɗi zai yi wannan yana can yana ta neman kuɗi yana ta tunani ana ta mitin da turawa da yan china da indiyawa ana ta tunani ya zaya an so bashi a wuri kaza su wani sun rike mana kaya ya za mu yi da su kamfani kaza ana samun matsala kullum damo shi kawai kenan to wannan ma ta ishe shi damuwa wani sai ya sha maganin bacci sannan yake samu fa huta wani bai cin abinci sai dai a mai allura wadda take a madadin abinci ta hana shi jin yunwa wani tafiye-tafiyen da yake yi ma da damuwarsa ya kasa yin aure ma na sunna akwai wanda aure ma ya gagare shi saboda bai lokacin iyalan ko kuma ya yi auren amma iyalan kawai suna zaman kansu ne shi ma yana zaman kanshi sai dai kawai a turu musu da kuɗi su kashe su yi abin da suka gada ma da haka za su shaye-shaye wasu su zinace-zinace wasu su fasikanci wasu su zama 'yan kulab duk wannan fa damuwa ce yadda talaka yake cikin damuwa cewa yau bai ci ba bai san ya zai yi gobe ba matar shi na da ciki ina zai shiga da marasa lafiyarsa kuɗin haya ya ƙare ba shi da takalmi mai kyau da zai shiga jama'a ba shi da riga mai kyau da zai abin nan jiya ma azumi ya yi dare ya yi ya rasa abin da zai buɗe baki duk kullum a cikin wannan damuwa haka haka talaka yake a cikin wannan damuwa shi ma ko to haka mai kuɗi shi ma yake a cikin wannan damuwa ba ka rasa kowa da damuwa shi to karka dauka wai wai ba a da damuwa a cikin rayuwa ko ba a yin ba a yin abin ga yace wa kullama zadd kullama zaddatta biha sarwata duk sanda arzikin ka ya ƙara a duniya zadal ladhi zadaka fil ghammi to abinda zai ƙara maka wahala ya ƙaru abinda zai ƙara maka kunci to ya ƙaru duk sanda dukiyarka ta ƙaru to ka dauka kuncinka ya ya ƙaru kenan kisa kaji Allah ya siffanta yake cewa wal qanatirul muqantara zainul nas hubu shawat min al nisa'i wal bani aka ce wal qanatir manya manyan dukiyoyi al muqantara kamar da za ce alafun muallafa wato dukiya wadda aka taskace aka tattare sai malamai suka ce wannan yana nufin cewa dukiyar da ke sa mutum wahala ita ce mai yawa amma daidai gwargwado bata cika ba mutum wahala ba wadda kawai iyaka cika sha ne ka yi ka biya bukatunka ka ɗan ajana ko ta kwana na an kwana biyu ka ɗan sake samun wasu ka ɗan sake kashe wanda ba ta cika ba mutum wahala ba ko kai dai ka ɗan fi ƙarfin larura ka ita ma ta ɗan fi ƙarfin ka wata rana to wannan ba ta da wani matsala a duniya ba ta baka matsala ba kuma hisabin ka ba zai kai irin na wancan ba ba na alkiyama to yace duk sanda duke ka ta karu to haka zaka ga wahalalin ka sun karu inni ra'aytu nasa fi dahrihim yace dan na lura mutane a duk rayuwar da suke yi la yatlubuna al-ilma lil fahm mafi yawan mutane a yanzu ba sa neman ilimi wajen su dan su fahimci ilimi illa mubahata suna nema ne dan alfahari da ashabi ga abokansu da ƴan uwansu su ce ai mun na fi karfin hadda na fi ka yawan hadisai na na kanta da ba karanta ba nayi karatun da kai baka iya ba na fi ka yawan digirori ko na fi ka yawan dalibai ko yawan riwaya ko yawan ijaza duk abin da mutane ke wa uddatan da kuma dan shiri lil khasm dan jayayya wa zulmi da kuma cutar da mutane ilimi ya waye gari dan haka ake neman shi dan alfahari dan jayayya da cutar da bayin Allah Allah shi kyauta wa qala ali ibn abi talib radiyallahu anhu sayyidina ali yana cewa ta'allamu al-ilma fa idza ta'allamtumuhu fa akmidu alayhi idan kuka koyi ilimi kun koye shi ku zama fakmidu alai ku gimtse shi wala takhlituhu bidaikin kar ku cakuɗa ilimi da dariya wala bil'ilmin ko da wasa fatamajjuhul qulub sai zukata su dinga aman shi su dinga watsar da shi kar ka zama majalisinka na karatu ko majalisinku na makaranta ya zama kaman wurin fira da surutu da dariya da shewa babu natsuwa babu mutunta ilimin yace in kuka yi haka to za a waye gari zakatan ku su kyamaci ilimin sai su dinga amayar da shi fa innal alima idza dahika dahkatan majja min al ilmi majja yace duk malami duk sanda ya kyakya ta dariya kuma yana zubar da wani sashi ne na ilimin shi kuma yana barin wani sashi ne na ilimin shi malami ya zauna a majalisi ne shi da ɗalibai kawai ta kyakya ta dariya ana zulaya ana aibata wasu abokan hamayya ko ana tura musu da, da, da ana tura musu haushi kuma ana dariya ana tamore za ka mutane suna yin wannan sa dauka wai wai gaskiya ne ana yi ana kabbara ana kiyaye ka ana Allah ya baka lafiya duk wannan bai cikin bai cikin ladabin ilimi jama'a ba cikin ladabin ilimi ladabin ilimi shine natsuwa ba tare da rena juna ko wauta ko sakarci ko sakin baki ballantana kuma wannan dariya da kyakyatawa wani har malamin ba zai ta kyakyata dariya ko kuma malami kawai ya zauna a majalisi babu abin da ya sani ban ya dinga hakaito labarai na ban dariya ana zolayar wani ana cin fuskar wani ana cin mutuncin wani ana aibata wani shi kenan ɗalibai kuma su ta dariya ana shewa musamman kuma wannan zamanin da ana yi kuma ana recording live da duniya ta nan Allah shi kyauta وروي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال تعلموا العلم هاي لا سيدنا علي yana cewa jama'a ku yi ilimi wa tazayyanu ma'ahu bil waqari wal hilm sannan ku sama ilimin ku kwalliya bil waqar ta hanyar natsuwa wal hilm da dattaku ilimi yana buƙatar natsuwa da dattaku wa tawadu liman tata'allamu min ku dinga kankan da kai ga malamanku waliman tu'allimunahu da kuma ku kankan da kai ga ɗalibanku duka biyun suna buƙatar tawalu'u ga junansu ɗalibi ya tawalu'u ga malaminsa kai na mushi girman kai ko baɗala haka shi ma malami ya tawalu da ɗalibansa kai na musu girman kai ko cewa ai shi yana sama da su wala takunu jababiratul ulama kar ku zama malamai jabbarawa wato malamai wanda suke masu girman kai masu daga masu dagawa fayudhibu fayudhiba baqilukum haqqakum sai wannan barnar ta lalata abin da ke tare da ku na alkhairi malami ne zama jabberi abin da ke tare shi na alherin ilimi sai lalace a cikin jabberancin nasa وروينا عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان يقول مثل قول علي هذا سواء أرويت ما لك معاذ بن جبل شما ينا فدن كتن كتن إن ونن مغانا سيدنا علي سواء ديدي وديدا إلا أن في آخر لفظه labdihi ana shi shi mu'adhin ya kara da wala takunu min jababiratil ulama fala yuqawwamu ilmukum bijahl kar ku zama daga cikin wato malamai jabbarawa dan ka a dinga auna ilimin ku da jahilci zama wannan wotar ta ku ita ce ma'aunin ilimi sai a ce ai ba su da hankali ko ba su san mutuncin mutane ba ai wasu mutane ne marasa tarbiyya za a manta da duka ilimin da kuke da shi ba za a aure shi وعن عمر رضي الله عنه قال أيضا إرون وقد تقدم ذلك كله في هذا الكتاب وندك يا جماعة فصل في مده التواضع وضم العجب وطلب الرياسة yace ga wata gaba za ta magana akan falalar tawalu waɗannan da aka ambata da kuma yin Allah wadarai da girman kai mutum ya dinga jiji da kai mutum ya dinga burge kansa wa talabin ri'asa da kuma Allah wadare da neman girma neman shugabanci neman a ce mutum shi ne shi ya isa gashi nan mai ta'alikin a ƙasa yana cewa at-tawabu huwa ridal insani bi manzilatin duna ma yastahiqu wa fadluhu wa man ma yastahiqu fadluhu wa manzilatu abin da ke tawalu shine ka yadda da wani matsayi ƙasa da abin da ka cancanta ka cancanci wani abu amma baka damu ba ka anshi ƙasa da shi shine tawalu ka danta za saka a high table ka ki karba ka danta za a dinga nuna ka ana gaishe ka baka baka bada wannan damar ba cito wannan shine tawabu haka ake gane shi a an ruwaito daga Sulaiman ibn Harbin yana cewa zainul zainu hadha al-ilm hilmu ahli kulliyar wannan ilimi shine wato a sami a samu masu shi da natsuwa da hankali haka wata rana abu usman al-warraq yana cewa mun haɗu a makarantar wakil ya saka farin kaya ana cikin karatu sai abin nan kurtun tawada sai ya zube mashi a jikin farin kayansa aka ga baki to sai ya ɗanyi shiru haka alamar ya damu kayan shi sun lalace sannan kuma kawai sai ya tawalu sai ce ma ahsana sawad fil bayat ba komai wannan ma wani kwalliya ne ga kayan domin kar ya nuna girman kai shi irin kayan shi ya baci to haka zaka ga malamai suna da wannan ɗabi'a shi kuma girman kai shine raf'ul insan raf'ul insani qadarahu mutum ya dinga girmama kanshi fauka qadari fiye da girman da yake shi kaga shi tawadu shine kai da kanka ƙasa da yadda kake shi kuma girman kai shine ka girmama kanka fiye da girman da ka cancanta to wannan kuma siffa Allah ce kamar yadda aka sani Allah yana cewa cikin hadisin kursi wal kibriya'u ridai to a wurin Allah siffa ce ta kamala amma a wurin bayi siffa ce ta naƙasa ka dinga neman girma fiye da sama da kai to abin da ake ci kuma at-takabbur shine bayyana wannan girman al-kibaru shine jin cewa kafi kowa at-takabbur kuma ka dinga nuna mutane cewa ai kai kafi kowa kai bawa abin da ake so ka dauka kawai bawa ne kai na Allah kamar da Allah yake cewa lan yastankifa almasihu an yakuna abdan lillah kai bawa ne ba ka wuce bawa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi son sunan bawan Allah fiye da kowane suna ya fi son Allah ya kira shi da bawan Allah malamai suna cewa girman kai yana haifuwa ne daga ka burge kanka kana ganin ka isa alkibaru yatawalladu min al-ijab wal ijabu yatawalladu galiban min al-jahl bi haqiqati al-amr galibi kakan burge kanka ne idan ka ka jahilci wato mai asalin abin da da shi ake yaban kai da shi ake gane kai shi kuma jahilci suka ce shine ra'asul insilahi min al-insaniya shine farkon abin da ke fitar da kai daga dan adamci domin dan adam yana samun martaba ne in ya rabu da jahilci to in ka koma cikin jahilci kallon kwafi a cikinsa za ka iya fita daga ainihin wato ɗan adalci to ga wani ta'aliki da malam yayi mai ban sha'awa bari mu karanta shi dake cewa qultu wa qad ra'ayna aqwaman fi hadha az-zamani lam lamma yafqahu ba'd lamma yaqifu ba'd ala ma yasihu bihi imanuhu wa ibadatuhu a wannan zamanin wannan malamin shi ba dan zamanin mu abul ashbar yace a zamanin nan mun ga wasu mutane waɗanda ba su ma gama fahimtar abin da zai inganta musu imaninsu da ibadarsu bal wa ibadatuhum al-yawmiyya kai ibadarsu ta yau da kullum min taharatin wa salatin wa ghayriha kaman sallah da tsarki da sauransu ba su gama fahimtar ta ba la yusina ahaduhum an yuqima ayatan aw hadisan fadlan alfani wannan su ma bai iya karanta wata aya ko na hadisi lafiya lau ba balantana ya fahimci waɗannan abin da ke ciki ra'aynahu ya'jabuna bima indahum min ilmin za'ab amma zaka ga suna riya cewa wai suna da wani abu na ilimi kuma abin yana burge su suna ji da kansu sun kama harkar ilimi da karantawa da raddi da da yin muhadara da lacca da shirya tarurruka da sauransu duk gasar sun cika duniya wai za su ilal wahid minhum fi mi'ati mas'alati inda zaka tambayi wani a cikin su akan abu guda 100 la yabrahu makanahu wala yanfaku anhu hatta yujiba anha jami'an sai ya baka amsa su duka da ilimi da jahilci da da shiga kutsawa cikin abin da babban shi kuma ya dilbul mazida sannan ya ci ku sauran tambayoyi a karo fa yaqulu saluni saluni ku sake tambaya ta ba ku da sauran tambaya kaji mutum yana yana so a gayyace shi lacca yana yana roƙo da Allah a taimaka min zan zo na yi muhadara a wuri kaza ko zan zo na muku daura a masallacinku ko a garinku ku bani dama zan zo in karantar saboda za a samu fa'idoji kaga wannan bai san me ilimi ba yana yana yana yana jahiltar me ilimi yana yana Allah Allah a bashi dama a bashi masallaci ko a bashi makaranta ko a bashi abin nan wurin wurin karatu to yanzu da yake ma ba sai an baka ba zaka iya baka kanka indai kana da kyamara ta ta handset da da waɗannan yan fitilun da ake saka wani haske shi kenan kawai sai ka samu wuri ka zauna a bayan ta tafi haka shi kenan kawai kai tai ka kusan ko yanzu haka yi abin da yake faɗa daidai ne ba daidai bane oho duk wanda ya ga dama ya ji shi kenan kuma a watsa shi a sa a youtube a sa a tiktok a sa a wane ne ga shi nan a ƙarshen duniya har mutane su kasa gane waye mai ilimi waye ba mai ilimi ba wake faɗan daidai wake faɗan ba daidai ba dama yana da gaskiya alamun tashin alkiyama da annabi yake cewa za a samu cakuɗewar gaskiya da ƙarya har mutane su kasa gane mene ne gaskiya meye ƙarya in ka ji na wannan ka ji kamar yana fada hujja in ka ji na wannan ka ji kamar shi ma fa yana yana kokari shi ma Allah shi kyauta malam yake cewa la haula wala quwwata illa billah haqqan ajra'un nasi ala Allah ajhaduhum bihi subhanahu wa ta'ala yace babu wanda ya fi kowa jur'a akan al'amarin Allah kamar wanda ya fi kowa jahilta waye Allah fil waqti alladhi yaqulu fihi ibn abi layla a lokacin da ibn abi layla yana cewa adraktu 120 min as-sahaba ridwanullahi alaihim ma minhum ahadun su'ila fi mas'alatin illa wadda anna akahu kafahu na riski sahabbai sama da mutum 120 kowa a cikin su zaka ga yana fatan ina ma da mas'ala kaza da aka tambaye shi ina ma da wani aka tambaya dan uwan shi ba shi aka tambaya ba wala walastuftiya fi amrin illa wanda anna akahu kafahu summa tajidu zalika almiskin yamshi bi ikhtiyari wa fakhri irin wannan miskinin mara ilimin shine ko zaka ga yana tafiya yana takama cikin mutane ya saka babban riga yayin rawani shi ma ana ce mishi shek yana ta yawo gari gari ko kauye kauye anguwa anguwa waya dubbul arda dabiban da yi ulama kudu yana kuma taka kasa takawa don a san gashi nan ya zo ni da zai ce sai ya yi postin cewa ga mana a gari kaza za mu yi daura ga mana a gari kaza za mu ba da gudunmawa din da ya je yana so a san ya je wai za ta kallama ta ƙara fi kalami in ya zo zance kuma za ka ji zancen wato zance ne na neman shuhura da girman kai alƙa'ar shi ne shiga shiga lungu zai dinga shiga yana kutsawa abin da ya fi karfin shi wai za jalasa labisa masuhal ulama fallahumma rahmaka in ya zauna kuma sai saka kaya irin na malamai ya saka alkyabba ya saka wani babban rawani da wata malafa kamar ka ce wani shehi ne da gaske haka mutane suke yanzu ga sunan babu daɗin gani abu ya ce ya Allah ka yafe mana وقل من وجدنا ممن نعرف في هذا الزمان kuji wannan ƙarshen magana jama'a yace wallahi kaɗan ne daga cikin mutanen da muka sani a wannan zamani man ya talibu da ilmi lillahi azza wa jalla ɗan kaɗan ne wanda za ka iya musu shaida cewa dan Allah suke neman ilimi wa ta'addaba kuma a gurin ilimin yayi ladabi bi adabihi da ilimin da ladabin ilimin wazadahu ilmuhu khashyatan kadan ne kuma wanda bayan sun samu ilimin ilimin ya kara musu tsoron Allah wa ikhbatan da komawa zuwa ga Allah wa tawadu'an dan kadan ne yace walaula anni a'lamu minhum karahata dhikrihim la zakartu asma'u ce wallahi ba dan nasan ba za su so a muji sunayen su duk da haka bai so ya ci musu mutunci ya tuna musu azai ce wallahi na faɗi sunayen su ko mu ba na kai da zan faɗin sun fi dozin biyu wallahi ce da wani da wani da wani irin waɗannan ne kowa ya san irin waɗannan mutane zai iya faɗin su mutanen da an san ilimi halinsu da take-taken su yadda cewa ilimin da suke na ba da Allah suke ba ɗabi'arsu bayan su samu ilimin ba ta canza ba ba a gansu sun mutunta ilimi sun mutunta masu ilimi sun san ya kamata ilimi ba duk ba a gani ba za a yi ambata a ce da wani da wani da wani amma babu bukatar sai ambata siffofin sun fi sun fi dacewa a mata duk wanda ka gani da siffar to ka ɗauka irin wannan ne shi kuma wanda ya san yana da siffofin nan sai in ya ji sai ya tuba ya gyara kai ya ce ai ana zagi na kai ya ce ai da ni sirri to wannan kaga ya tuna kan shi asiri ke idan aka ce game da malaki to aka ce Allah ya tsine wa barawo wani ya ce ya za a dinga zagin mutane to shi barawo ne ke wa nabi hurairah radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما توادع أحد لله إلا رفعه الله wannan hadisi ne yake cikin sayan muslim annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa ma naqasat sadaqatun min mali sadaka ba ta tauye dukiya annabi ne fa wannan sallallahu alaihi wasallam ya kamata mutane su yarda da wannan karatun dan aikin mai nuna kuma mu yadda ba sadaka da zaka dauka ka bayar ba ta mai da kai baya ba ta talauta ka arziki take kara maka wama zadallahu abdan bi afwin illa izza duk bawa da zai dinga ahuwa ma dan uwan shi da ya cuce shi ko ya mishi laifi ko ya saba mishi ko ya kibiyan shi kudin shi akan kai ko ya je yayi gulmanka ko ya ci zarafanka ko ya duk abin da ya maka na rashin kirki to idan ka yafe mishi babu abin da za ka samu a wurin Allah sai ƙarin ɗaukaka amma a duniya ne dai za ka ga cewa ba ba za ka iya ba kamar da ibn tamiya yake cewa yace mutane a cikin jami'ar masari yake cewa mutane suna da wuyar siyafi game da abin da aka yi musu ya shafi kansu game da mutuncinsu da dukiyarsu yace saboda a ɗabi'a ɗan adam yana son algalaba yana son ya ci nasara akan abokin hamayyarsa to kuma yana ganin yi haƙura an ci nasara akan shi da haka ba kowa bane sai dai annabawa kawai da siddiƙai su suke iya fa irin waɗannan mafi yawan mutane ba za su taɓa iya yafewa ba don da mutane za su yafe irin wannan abubuwan da za a ake musu kowa ya cuta lokaci ka yafe za a ce kai wawa ne baka da hankali ka ba za ka faɗi cewa ka yafe ba ‘yan uwanka da aminanka su za su tsaya suna maka faɗa da tankiya cewa kai a cuce ka ce ka yafe kai wawa ne kai wawa ne akwai wani da ya ce ya ce wani da yake ban labari da ya ce ya yafa wasu kuɗaɗe masu yawa da aka cuce shi ya bari sai a lahira ya ce ko babu su a lahira za ka tsira wallahi kar ka sake ka yafi ma'ana ba ka bukatar sai ka yafi wannan sadar za ka tsira a lahira ce ka dace ga Allah ka duba ka duba irin falsafa ka duba ka irin ta falsafa don Allah bayan annabi cewa yayi gashi in ka yafi Allah zai baka dawaka a cikin hadisai da dama abinda ake nuni baka san a cikin ayyukan da za ka yi na alkhairin wanne ne Allah zai karba ba ai baka sani ta yi wannan yafiyar da kai in ka yi ta don Allah sai Allah ya yafe maka kai ma wa ma tawada'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah duk wanda yayi ma Allah tawadu ya kankan da kai don Allah to Allah ubangiji wanda yake sarki shi kuma sai ya daga darajarka idan kana kaskantar da kanka kana nuna kamar kai ba kuma bane malam yace wa qalu suna cewa al mutawadi'u min tullabil ilmi aktharu ilman wanda yake tawali'u cikin dalibai to shike samun ilimi mai yawa kama annal makanal munkhafid kamar yadda wuri wanda yake mai rami na ƙasa aksarul biqa'i ma ya fi wanda yake tudu ruwa kwari ya fi ruwa fiye da tudu an fi samun ruwa a kwari fiye da tudu wannan maganar Abdullahi dan Mu'tazili warwina min wujuhin an Umar radiyallahu anhu annahu kana yaqul sidna umar yana cewa innal abda idza tawada lillahi rafa'ahu allah ta'ala bi hikamihi faqila lahu in ta'ish na'ashaka allah fa huwa fi nafsihi haqir wa fi a'yunin nas kabir yace bawa idan ya kasance wato yana mai yin tawalu don Allah bi Allah sai ya daga shi da hikimarsa sai Allah ya ba shi ɗaukaka wakila lahu sai yi kama ana ce mashi in ta'ish na ashakan ba miƙe ƙarar ƙarar ka ƙara kwarjini ka zama mai kwarjini Allah ya ƙara ma kwarjini kamar mala'iku suna mai addu'a fa huwa fi nafsihi haqirun yana jin aran shi shi bai isa shi ba kowa bane wa fi a'yunin nasi kabirun amma mutane kuma suna mashi kallon ya isa wannan magana tana cikin littafin ibnu abid duniya mai suna at-tawadu fadlu tawabi wal wal khamul ko wal khumul wato falalar mutum ya zama mai tawalu ya zama shi bai ba kanshi wani girma ba a cikin wata riwaya ya zo da ƙarin cewa wa idan ta kabbara idan ya zama yana da girman kai wa'ada auro ya wuce iya ƙarfinsa ya wato ya shiga abin da ya fi ƙarfinsa wa rahasahu wa hasahu Allah ila al-ard sai Allah ya fadar da shi zuwa ƙasa wa qala an da ce mishi ihsa khassaka Allah fadi ƙasa Allah ya kada kai fa huwa fi nafsihi azimun sai zama a cikin ran shi yana ganin shi wani isasshe ne wa fi ayunin nasi haqirun a mutane kuma suna ganin shi fanko shi a cikin ran shi yana jin cewa ya isa sai kuma suna ganin waye waye shi ba kowan kowa bane saboda yana da girman kai ibn abu duniya ya kara da cewa hatta innahu indahu min al khandir sai mutane su ga shi kamar alade ayyuhan nas la tubghidu allah ila al ibad kar ku dinga ainihin wato sanya Allah ya kyamaci bayinsa ta ku dinga wato wato sanya ma bayi su zama abin kyama a wurin Allah kar ku basu suna girman kai kenan aka ce mishi kaifa zaka qala sai Umar ya ce يقوم أهلكم إماما فيطول عليهم فيبغض إليهم ما هم فيه wani zai zo yana limanci sai ya dinga tsawaita karatu tsawaitawan haisa su kyamaci karatun aga ya kyamatar da su abin Allah Qur'ani ke wannan yana cikin duka wancan littafi na Ibn Abi Dunya zaka a tawalu yana da falalarsa wa kana yuqalu ana cewa idza kana ilmu rajuli akthara min aqlihi kana qaminan an yusabbira ko haka ne kuwa kana qaminan an bassara na'am ishi idza kana ilmu rajuli akthara min aqli idan ilmin mutum ya zama ya fi yawa fiye da hankalinsa ilminsa da hankalinsa sai zama ilmin shi ya fi hankalin shi yawa kana qaminan an bassara wannan ya dace da ya ya bude masa ido ya zama ya yayi basira ya san abin da ya kamata wa an anas ibn malik anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha azza wa jalla awha ilayya an tawadu wala yabi wala yabi me anan wala wala yabi ko ba'dukum ala ba'd Allah subhanahu wa ta'ala yayi min wahayi yayi min wahayi an tawadu cewa ku kankan da kai wa junanku wala yabghi ba'dukum ala ba'd kada wani ku yayi madayan baghin ta'addanci kin wannan hadisi ne shi ma sai yana cikin sahih muslim ko hadisin muslim ne wannan na abin da Abu Dawud wa ruwina an abi ayyub an ayyub as-sakhtiyani annahu qala yanbaghi lil alimi an yadha at-turaba ala ra'sihi tawadu'an lillahi azza wa jalla ya dace malami ya ainihin wato sanya ƙasa a idansa a fuskarsa don tawalu ga Allah madaukakin sarki wannan kuma yana cikin littafin akhlaqul ulama na al-ajuri wa qila li bazar jamhar an tuna shi mun ambaci shi a baya wani wani philosoph na na na na farisa man ni'ma allati la yusadu alaiha sahibuha yace wace ni'ima ce wadda aka ce wace ni'ima ce wadda babu mai maka hasada akanta qala tawadu yace tawadu shine ni'imar da ba wanda zai maka hasada wa qila lahu aka ce mishi wa mal bala'u alladhi la yurhamu alayhi sahibu yace wani bala'i ne kuma wanda ba zaka shiga bala'i amma ba wanda ya tausaya maka kana cikin bala'i asali a dabi'ance mutane suna tausaya wanda ya shiga bala'i yunwa ko talauci ko gobara ko rashin lafiya ko makamancinsu amma ko wani bala'i guda daya da ba wanda ke tausaya ma sai dai a jawo shin gaba qala yace al-ujub ce shine jiji da kai babu wanda ke tausayin mai jiji da kai sai dai a jawo shin ka ko bala'i da kake ciki kamar yadda tawalu ni'ima ce falala ce amma ban ba wanda yake yake hasada ba kaman a ganka da kuɗi ko mukami ko sarauta ko wani abu makamancin haka wa qalu suna cewa التواضع من السخافة والبخل أحمد من الكبر مع السخاء والأدب فأعظم بحسنه فأعظم بحسنه بحسنة عفت على سيئتين وأفضع بعيب أفسد من صاحبه حسنتين yace at-tawadu ma as-sakhafa ace wato mutum yana da tawalu amma kuma ya gwama shi da sahafa sahif shine wato wauta ko rashin sanin ya kamata wal bukhul da kuma rowa ahmadu min al kibari ma as sakhai wal adabi a ce mutum yana da tawalu amma kuma in yayi magana za a ji ya yayi magana da bata dace ba ya saki baki ko yayi rashin kirki sannan kuma marowaci zaga yana da siffa guda ɗaya mai kyau da biyu munana ko sai ce ahmadu wannan sun fi dacewa da a yaba mushi minal kibri fiye da a ce gashi mai girman kai ne ma'as-sakha'i wal adabi girman kanshi kuma amma yana da kyauta kuma yana da ladabi yanzu kaga shi kuma ne hada hali guda biyu masu kyau da mummuna ɗaya wancan kuma hali guda ɗaya mai kyau da muna na biyu sai ya ce fa'a'abin bi hasanatin affat ala sayyi'ati to ka ga irin girman wannan aiki mai kyau guda ɗaya shine tawalu wanda zai sa ba za a ga waɗancan sauran biyun ba ya share biyu idan mutum yana da tawalu amma kuma marowaci ne kuma mara daɗin hulɗa mai murɗaɗɗen hali to ba za a ga waɗannan munanan halayen nashi guda biyu ba wancan tawalu'un nashi zai rufe sauran sai kuma wani shi kuma gashi yana da ladabi yana da kyauta amma kuma yana da mutane yana wa mutane girman kai yana jiji da kai to wannan kuma wa afdi bi aibin afsada min sahibihi hasanatayn to wannan kuma aibin ya yi mulana aibin da zai lalata wa mutum kyakkyawan halin shi guda biyu idan mutum mai girman kai ne to koda yana da wani hali na kirki ba za a gani ba hatta malami ya da girman kai mutane rabuwa suke ya ce ya cika girman kai haka wani kyautan ma da zaka sai ce baya so shi kyautan ma da ta girman kai ce ta nuna isa ce ba za a karba ba wala kada hasan al-muradi fi qawlihi wa hasan wa hasan maqrunayn fi ayni nadirin jalalatu qadrin fi thiyabi tawadu yace wa hasan maqrunayn mafi kyan abu guda biyu da aka hada su waje daya fi aini nadirin a idan mai kallo jalalatu qadrin fi thiyabi tawadu daraja da daukaka da Allah zai ba mutum amma kuma sai ya zama a cikin tufafi na tawalu su mutane su suke ganin darajarsa shi kuma yana ganin kanshi bai kai ya kawo ba wa ahsanu minhu qawlu ba'd al-iraqiyina yamdahu rajulan wanda kuma yafi wannan kyau shine maganar wani mawaki mutum kasar iraki yana yaban wani yana cewa fatan kana abbar ruhi la min gabadati walakin na kibran an yakunna walakin na kibran an yukinna bihi kibr yace fatan wani matashi ne wanda kana abbar kana abbar ruhi yana da daddadan ruhi yana da ruhi mai dadi wato mutum ne mai dadin a hulɗa lamin gababati ba shi da ba shi da zance na, na wulaƙanci algabada shi ne bai raina mutane walakin na kibran an yi kinnu an yi kinnal bihi kibru ya ce amma fa wato an sami girma da ɗaukaka wanda yake aka sanya a cikin darajarsa yana da girma da ɗaukaka a cikin darajarsa amma kuma ba shi da ba shi da raina mutane ma'ana su mutane da suke ganin darajarsa shi baya ganin girman kansu wa qala al-bukhari wa idha masharif lam yatawaba lil akhilla fa huwa aynul wadi idan mai daraja mai ɗaukaka bai yi tawalu ga ga abokansa al-akhilla masoyansa ba fa huwa aynul wadi to wannan shine tsantsar rashin daraja alwadi' shine mara daraja duk mutumin da ya kasa kankan da kai ga mazuwansa masoyansa mutane suna kaunarsa amma yana musu girman kai da wulakanci wannan tsantsar rashin daraja ne wa qala ibn abdus kullama tawaqqara al-alim wartafa kana al-ujub ila sahibihi asra illa man asamahu Allah bi tawfiqihi wa naza'a hubba ar-riyasati bin nafsi an-nafsi yace kullama tawakkara al-alim wartafa duk sanda malami ya zama ya samu alwaqa ya samu girma idan mutane wartafa ya daukaka idan mutane ya zama abin neman ilimin sa ya zama abin girmamawa kowa yana so ya saurare shi kana al-ujubu ila sahibi asa to irin wannan mai ilimin to jiji da kai yana da saurin shiga cikin sa illa man asamahu Allah bi tawfiqi sai Allah ne ya tsara mutum duk mutumin da mutane suke girma suke dauka shi to yana da yana da yana da yana yana yana yana gaba ta ta ya fara zuciya shi kiyo isa shi wana za'a hubbar riyasati annafsi sai wanda Allah ya cire mishi san girma amma ba haka ba yanzu nan zai fara zane shi wata tsiyaci wa an ka'abin qala annahu qala ar-rajulu ra'ahu yabi'u yattabi'u al-ahadith ka'ab ya ga wani mutum yana bibiyan hadisai fa qala ittaqillaha warda biduni min almajalis wala tu'di ahada cikin tsoron Allah ka hakura ka zauna da ka zauna a bayan majalisi karka dinga zuwa gaba gaba wala tu'di ahada karka cutar da kowa fa innahu law mala'a ilmuka ma baina samai wal ardi ma al ujubi ma zadaka Allahu bihi illa safalan wa naqsa shi da ilimin ka ne cika tsakanin sama da ƙasa amma sai ya zama ba ka da tawalu kana jiji da kanka babu abin da Allah zai ƙara maka da wannan ilimin face safalar yin ƙasa da kai wa na ƙasan da ta waya wani anasin ibn malikin kala kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam anas dan malik yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa salasun muhlikatun wa salatun munjiyatun fa amma al-muhlikatu fa shiffun muta' wa hawan muttaba wa ijabul mar'i bi nafsihi وأما المنجيات تقوى الله في السر والعلانية وكلمة الحق في الرضا والسفر والاقتصاد في الغنى والفقر وانا حديث اليوم الشيخ الألباني يا إنجا تاشي أتكين أصحيها يا يا يا إنجا تاشي بمجموع الطرق وما أروجي شهمي دبن دبن دقى أنس لابن عباس دا أبو هريرة لابن أبي أوفا دا أبلاي أو عمر دا وسوس duk da yake hanyoyin kowace ba ta tsira daga wani abu amma dai a shekul albani ya hada su gaba gida a nan ba hadisi na biyu ya inganta su hadisi ne na wa'azi sosai salatun muhlikatu abubuwa guda uku suna halakar da mutane wa salasun munjiyat wasu guda uku kuma suna tseratar da mutane fa ammal muhlikatu masu tseratarwa fa shaqqun muta'un rowa wanda kake biye ma rowanka zuciyarka ta dinga gaya maka kayi rowa kuma ka yadda kana biye wa zuciya wa hawan muttaba da kuma san zuciya wanda shi ma kana bin san zuciya ka kaki gaskiya wa ijabul mar'i bi nafsi da kuma mutum ya dinga jin cewa shi fa ya isa ya dinga burge kansa was salasul munjiyat masu tsiratawa kuma taqwallah fi sirri wal alaniya tsoron Allah a boye da asarari wa kalimatul haqqi fi riba was sakar da kuma faɗin gaskiya a cikin fushi ko a cikin yarda wal iktisadu fil gina wal faqr da kuma wato abin nan iktisad wato rashin yin yin yin abu tsakatsaki a cikin wadata in ka da wadata ba za ka albazaranci ba in ka da talauci ma ba za ka ɗeba tsammani daga rahama Allah ba to waɗannan su ne masu ainihin tseratarwa bari mu saurara a ran insha Allah saboda gudun lokaci sai Allah ya kai madarasi na gaba sallallahu alaihi wasallam ala muhammadin wa ala alihi wasallam wasallam subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum